أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda yake gudana karatu na ranar lahadi da muke gabatar na littafin al'adab al-mufrad na wani malami muhammadu bin ismail wanda aka yi saninsa da amirul mumini na fil hadis mai rasuwa hijira tana da shekara 256 rahmatullahi alaihi yau muna ranar ladi shidda ga watan jimada sani bakwai ga watan jimada sani shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da shidda da fatan allah ya mana muwafaka a sabon da za mu karanta a wancan satin mun kare ruwaya ta nawa ta dari bakwai da sha nawa tahawil mun kare tahawil al-ism ila al-ism da 16 ko mun kare ruwa ta 716 section says babi na 357 yanzu mu tashi sabon babi shine babi na 358 babi turwasan sankantuit ruwaya hadisi ta 817 ko haka ne to kenan zan mu tashi ruwaya hadisi 717 wanda yake karkashin babi 358 tarjaman babi ita ce babun abugadul asma'i ilallahi azza wa jalla nike ne kenan nike ne tarjaman babi mafi biji? abgadul asma'i mafi kyama ko mafi muni duk zai dauki dai don daga yayi kenan sai mu ce me zan fasar da kenan sai mu ce abgadul asma'i mafi munin sunaye ilallahi azza wa jalla gurin Allah mai girma da buraya ko muka ce ko kuma ka ce mafi kyama sunaye kenan me yake ne sunan da Allah bai so kenan sunan da Allah bai so a kira mutum shine Buhari ma tarjuma babu yace mafi abgadul aslam asma'i mafi kyamai sunaye ko mafi munin duwanda kawai yayi mafi muni ko mafi kyama mafi kyama mafi munin sunaye gurin Allah mai girma da buwaya sai kama rukenan zai karanta da kai kamar irin sunaye wanda Allah bai su a kira mutum da wannan to sai ya ce
قال حدثنا أبو, أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو زناد عن عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى أخنى أحنى الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك.
كاغني سيتي والي أحنى أحنى الأسماء أخنا الأسم تومجري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو زناد وين أبو زناد ما اسم أبو زناد أبو زناد الكنية ما اسمه عبد الله بن عبد الله بن زكوان القريشي عبد الله بن زكوان عن أعرج وين أعرج malam araj wani ne abdurrahman bin hurmuz al-madani abdurrahman bin hurmuz al-madani an abi huraira abdurrahman bin sahar ad-dausi al-asahi kala yace abi huraira yace kala rasul sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah ne tsira da amincin Allah yace ma'aikin Allah ne tsira da amincin Allah yace ahanal asma'i yace ah ahanal asma ahana ke ne hece ma aka bahu wa afahashu kenan ahanan asma mafi munin suna ahanal asma mafi munin suna inda Allah gurin Allah rajulun mutum ta samma ya sa sunan shi kenan ce a kiraye shi mene malikul malikul amlak to ya za fasa ta malikul amlak ya za fasa ta malikul amlak hmm ahanal me ahanal asma mafi munin suna inda lahi gurin Allah rajulun mutum ta samma ya sa sunan shi ko ake kiran shi malikil amlak haka ce malik dai almulak dai jam'i ne na mi na malik kamar jam'in malik ana ita mai amlak malamai suka ce daga in kamar daga ɗaya ne zuwa goma sai ka ce amlak amma da in ya wuce goma sai a ce mai almuluk kenan duka amlak da muluk duk jam'i ne na mala kenan malamai suka ji akan ɗaya zuwa goma ɗaya biyu uku har zuwa goma na shine sai a ce mai amlak amma dai daga goma fa ma fauka sai a ce mai muluk inda muluka kenan da daya zuwa daga goma abin da ya sama shine muluk kenan wani ce ina mi ahanal asma mafi mafi mi inda lahi rajulun mutum ta samma malikul amlak wanda ake ce mai yasa sunan kanshi malikul amlak sarkin to kaga muka muna wadda wannan ko kenan ka cewa ba a kiran mutum sarkin sarakuna sarkin sarakuna mai mulkin masu mulki sarkin sarakuna ko mai mulkin masu mulki kaga nan ma mai wannan sharhin fadar da samar da ya zo sai ce wa ma ya kunu fi ma'anahu fi ayyulukan fi ayyulukatin kana wa ma ya kunu fi ma'anahu da abin da yake ɗaukan ma'anar wannan sai cewa fi ayi lugga a kowace lugga yana hausa ta shigo yana kaga kiran sarakai sarki a ce mai sarkin sarakuna annabi ya hana ko Allah ba a kira mutum sarkin sarakuna sarkin sarakuna sai da ce sarkin gari kaza ko sarkin gari kaza ko shugaban sarakunan lardi kaza amma dai ba a kira annabi ya hana a sa mutum sarkin sarakuna ko da kai mai mulki ne a kira ka sarkin sarakuna ba wannan shine ahanal asma mafi munin suna kuma wannan ruwaye ba nan kadai ta zo ba kaga buhari baiti ya kata anan adabul furat ya kata a jami'u nashi can babban sahih buhari a can a sayin buhari sai ruwa ta zo ta ce ahanar asma'i yau malkiyama inda lahi rajulun ta san mamalikul amla ahanar asma'i mafi munin suna ranar tashin kiyama gurin allah wanda ya kirayi kanshi sarkin sarakuna ga wata ruwaya sai ya ce a nan ahanau yana zawa a ahanau baicin ahana kuma ruwaya ce muka ce baicin buhari ya hudu ta musulun ma ya hudu ta a babun taharimu ta sami bi malikil amlaki ga ruwayar muslim shi ma hadisin abi huraira ne sai ce yace inna ahana al ismun inna ahana al ismun inda lahi rajulun tasamma malikil amlaki ga wata ruwa sai yace la malika illa allah azza wa jalla kaga dai duk wata suwali ga wata ruwaya ita ma ta abi huraira sai yace ishtadda gadabullahi Kushin Allah ya tsananta ishtar da gadabun lai hushin Allah ya tsananta ala rajulin akan mutuma qatalahu rasulullah wanda dan kafirta shi manzo Allah ne ma kashe shi hadisi ya ci gaba da cewa washtar da gadabun lai Kushin Allah ya tsananta ala rajulin tasamma malikul amlak la malika illa Allah kuma kushin Allah ya tsananta a bisa mutumin da ya kirayi kanshi sarkin sarakuna ko ake kira shi sarkin sarakuna ya yarda da wannan suna ga wata ruwa ya ce la mulku illallah azza wa jalla babu wani mulki sai dai wa sai dai ga Allah ga wata ruwa yake cewa ishtadda gadabullahi alaman za'am annahu malikul amlaki fushin Allah ya tsananta ga wanda ya kirayi kanshi sarkin sarakuna ko mai mulkin masu mulki dukkan wanda siffa Allah ce ba a kirma sarkin sarakuna fi ayi luga a kowace luga sarkin sarakuna ba a kira mutum wannan siffa Allah shi ne sarkin sarakuna kaga abin mun a wannan mu abu a kaka suna wata wannan kaga mu a inda ce sarkin sarakuna kaza kaza kaga wannan ba a hudu wannan sarkin sarakuna Allah ne sarkin sarakuna kaga kuma abu ne ya zo da ni da tsanani da wannan ibn hajar yake cewa fi hadal hadis mashru'iyat al-adab ala fi kulli shay'in li anna az-zajar min malik al-amlak wal wa'id alayhi yaqdi man'u minhu mutlaq kenan kaga yace a cikin wannan hadisin da kai an shar'anta ayi ladabi a wannan sunan ka a wadi sai Allah kada yake ga wannan dan da kai azzajar da kai tsawa da azaba a cewa wannan malikul amlak wal wa'id da kai narko akan shi kenan wannan tsawar da narko inda ya zo kenan ya kaje man umunuku mutlaqan ya kawo kama a hana sunan malikul amlak kwata kwata ka ce mutum sarkin sarakuna da wannan kalkashin da ya shari shi ibnu hajar sai ka magana wani malami wanda ya ce kai ba malikul muluki ba ma ko malikul amlaki ba shi kadai ba ko da a shari'a mutum ya kware a ce mai alƙalin alƙali ba hudu domin allah shi ne fiyayyen mai hukunci ƙadin kuddad ƙadi kuddad alƙalin alƙali shi ma ba hudu shi ne ibn hajjar da ƙarƙashin wannan yake cewa ƙalin shek abu muhammadu bin abi hamza yalta haku bi malikul amlak ƙadi kuddad shi ƙadi kuddad bai zo ba hadisi amma dai malamai sai suka yi kiyasin shi da malikul amlak sai suka ce shi ma qadi quddad yanzu shi wannan malamin Sheikh Abu Muhammad bin Abi Hamza yace qadi quddad wa in kana ishtahara fi bilad ash-sharqi min qadim zamani ko da yake qadi quddad yace ya shahara a garuruwa na gabas da yammacin duniya suna yawan cewa mai shari'a wanda ya kware ko ko babban masu shari'a a rika ce mai alƙalin alƙali yace ya shahara a wannan ana itlaq zalika ala kabirul quddati ana itlaqin shi akan babban alƙali na gari sai a ce mai alƙalin alƙali sai ya ce wannan ma babu kyawu Allah kada yake yi wannan amma da shi kaji kudati bai zo ba a hadisi amma dai malamai sai suka ce shi ma ba a sashi wanda ya zo a hadisi tan ta ƙarya kuma hadisin buhari muslim gane ya zo shi ne mai malikul amla sarkin sarakuna wanda kake wani abuwa ma mashari suka ce fi ayi lugatin kana a kowace luga ba a wakilin mutum ko da hausa kenan kaga muna wanda ake kira wa'ai ba su suka ce a kiran su mawaƙa ne suke zurfafawa sai su sarkin sarakuna kenan cewa sarkin sarakuna alƙalin alƙalai duka shi sarkin sarakuna nassin hadisi ya hana kwata-kwata alƙalin alƙalai malamai masu shari suka ce shi ma ya shiga kenan ba a kiran mutum wannan suna kenan kaga ruwa shi ne ce mi ahanal asma mafi munin suna inda Allahi gurin Allah rajulun ta samma malikil amlaki mutumin da ya kira ya kan shi ko ake da suke ce mai sarkin sarakuna ko mai mulkin masu mulki fi ayi luga a kowace luga kenan dai wannan ba bayani ya gudu la malika illallah babu wani sarki sai Allah to kaga wannan abubuwa ne wannan ba da ana faɗi a waka amiri daga ana sarkin sarakuna kaza kaza su goma wanda ake gaya ba su suka ci a gaya masu ko ana wani kenan wuce gona da iri ne annabi ya hana kuma ruwa ya ce ga ta nan to sai ce babin nan a yiwa shugaba ka ce wata shugaba ne ka ce amma dai wa'azu malamai suka ce ko shugaban mutanen duniya ba cewa kuma shugaban mutanen duniya kamar kace shugaban mutanen duniya ai siffa annabi ce ana sayi da bani adam wala fahara amma da shi shugaban malami da shewa eh shugaban malami na jinka shi shugaban malami ba sa shi ba wanda suka sa dai zahirin hadisi ganin qadi udda sai masu malam malam muka cewa ne ibn hajar ya gashi ibn hajar cikin fatawar bari ya kama magana ya shefa abu muhammad bin hamza ya ce yanta hiku bai malikar amla ƙadi kuddat shi ne shida wannan dai daro da rode ga ne wannan dai sarkin shi wannan ai babu wani sayyidi ba magana kuma ba wani hadisi ne ba akwai ta sayyidi sayyidi a kaka wuce kuma ba wani hadisi ne ba wanda za a ja hadisi ne buhari muslim duk ganin sun hudu shi hadisi ne ya zo gurare dama eh mu je ne babi na gaba eh a mu je babi na gaba qal babun
na'am shi dai ba malikin Allah ke muka ce da hadisi ne buhari ya hudo shi muslim ya hudo shi gana adabul furat sai mu ci gaba man babun man me من دعا من دعا آخر بتصغير اسمه man me من دعا آخر بتصغير اسمه to shi kuma wannan muke ne man da a aha wanda ya kiran wani bi tasgiri ismihi a a da karamin sunan shi kanta sunan shi da karamin sunan shi kamar gane sunan shi jamilu Shumai in ce jimai sunan shi umar in ce umairu Anas sunan shi Anas sagir in ce sugair kenan gano wani wani sun yi wani sugair kenan wani tasgiri ne na girmama sugair sunan shi masana ko me misali Anas
an sai Unais Ah, ya Allah.
wannan baban kai na zuwa gaba mala zuwa kace mama yana zuwa gaba baban man da arjulun bi yudu arjulun bi ahabba asma ilay kenan nan zaka shekai mama eh zanadi ne da tasgir zunai tarkib ne ko sai ka kuma ilmin luga ko tarkibin to a dai babu ne zai gaya mu dai man da a wanda aka kiraye shi me aka yi
Akhar bi tasgiri ismi akan mai da sunan nashi karami kenan wanda aka kira shi da sunan nashi a larabci ke zawa tasgir kalmar larabci ke zawa tasgir wanda aka kira shi da sunan shi karami sunanka Hassan sai aka ce Hussein kenan Has- Husaini karamin Hassan Umairu karamin Umar Jumairu karamin Jamilu to irin wannan shine tasgir kamar da ta ya bulayya ya kaza kaza ai duk kai tasgir na girmamawa to buhari ya kawo wannan ruwayi akan ana iya wa mutum tasgiri na suna amma dai kuma ruwayi tana tabbatar da wani babu da ta ka baban ceto kenan ruwayi ta ka akan tasgir amma dai kuma zata ma bayani akan ceto sai ya ce قال حدثنا موسى قال حدثنا القاسم بن فضل عن سعيد بن المحلل عن طلق بن حبيب قال كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة فسألت جابر فقال يا طليق سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعد دخول ونحن نقرأ الذي تقرأ
ga muhara muka ce wannan hadisin buhari ya kashi akan ne a tarjama ba dai akan tasgir tasgirin suna kamar da suna karami amma dai kuma mat- hadisi yana bayani akan ceto kenan mun ka tasgiri sai mu shiga bayanin ceto tunda yana da muhimmanci sai hadisi ya ce حدثنا موسى قال حدثنا القاسم بن فدل عن سعيد بن محلب عن طلق بن حبيب قال شي wannan طلق dan habib yace طلق بن الحبيب tabi'i ne kuma mutum ne wanda ya shahara a karanta alkur'ani mai girma ya shahara a karatun alkur'ani mai girma kuntu ashaddu nasa takaziban bi shafa'a na kasance mafi tsananin mutane karyatawa da ceto kenan ni na ɗaya daga cikin wanda suke karyata suna cewa ceto babu ceto babu shine ce kuntu ashaddu nasa na kasance mafi tsananin mutane takaziban karyatawa bi shafa'a da ceto in jiwa in ji ɗalko kuntu ashaddu nasu me takziban bi shafa'a na kasance mafi tsananin mutane ƙaryatawa da ceto kenan shi dalku yana ga ceto kwata-kwata babu shi fasa'altu jabira sai na tambayi jabiru dan abdullahi ansari faƙala sai jabir ya ce mini ya tsulai kaga shari sai jabir ai shi sunan shi ya ɗalu kaga da ya tambayi jabir jabir da zai mai dame sai ce mai ya karamin tulai sai wannan sai mai tasigirin suna tulai kenan tasigiri na ɗalk kaga sai ce mai ya tulai sami itun nabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu jabir ya ce ya tulai ku na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya kurju na minan nari suna hutawa daga wuta ba da dukul bayan sun shiga wutai wa nahanu naqra allazi taqra'u kuma mu muna karanta abin da kake karantawa ayoyin ke yana nina ayoyin da kai tulai kake karanta kake ga babu ceto ai mu ma muna karanta su amma dai duk da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya khurujuna minan nari ba'da dukhul ya khurujuna suna fitawa ɗan wuta minan nari daga wuta ba'da dukhul bayan sun shiga wutai wa nahanu mu naqra muna karanta lazi taqra abin da kake karantawa kenan wannan hadisi ne karanta da mu abubuwa guda nawa guda biyu ko na warko a shahidi shi ne na tasgir nan ya ce an ɗal ya ce ya tulai ko ya na biyu kuma na gaskata ce shafa to sai mu koma wannan hadisin a nan bai hutu ba darau-darau yadda zan mu gane shi ya yi shaɗin kula zancen cinta sai mu koma a musannaf na abdulazak a musannaf na abdulazak hadisin ya hudu shi inda ya yi bayani zai zama higa da shi mun koma ta shi a can shi wannan talƙoƙin ya ce ƙultuli jabir bin abdullahi ansari na ce wa jabir ɗan abdullahi ansari a ra'aita hajihil aya allafishin ma'ida ka ga wannan ayin da take cikin ma'ida wata aya ce yuridu na an yi kurju yukhriju minan nari wa ma hum bisarishin minha wadda hulmi lahum adhabun muqim to shi ɗalƙwaikewa jaribo ka ga wannan aya da take ina cikin ma'ida wata aya ce yuriduna an yakhruju yuriduna suwa suwa yuriduna suwa yuriduna suna soko an yi haruju an yi haruju su yi mi su mutu minan nari daga ina daga wuta wa makon bi harijin su kuma ba sa wuta min ha daga ita wadda hunmi adhabun muqim azabin alimsa da azaba
alim muqim to wa lahum adhabun muqim almuhim suna da azaba da ko a shahidai wannan ayar da take nuna a wannan ayar da take nuna ɗan wuta suna so su kuma ba za su wuta ba kuma suna da azaba ko suna da azaba ko to wannan ayar gundarin da muke karanta daga kenan ina babu wuta daga wuta shine shi dole ke ga jaba ya ce ya zakai kuma ka ce ana fitarwa sai shi jabir ɗan abdullahi ansari sai da ya gaya mai wani ayi sai ya ce wa an ta tazumu an na kauman ya kuru juna minan nari kai kuma jabir kana cewa wa'ansu mutane in sun shiga wuta za su mutu alhali allah yana faɗin wannan ayi tun daga aya ta ce ya- suna so yuriduna suna so su huto kuma ba za ba za su huto ba suna so su huto ba za su hutu ba kenan kaga ba hutu ba kenan shi ne tura ke cewa jabir kai ka ce suna hutu ba kuma ga aya ta ce kaza sai jabir ya ce mai ashhadu anna anna hazihi al-aya nazalat ala rasulillah na shaida wannan aya kat ta sauko al-qur'ani fa amanna bihi komi imanin da al-qur'ani qabla an tu'min bihi kafin kai ma tu da kai imani da al-qur'ani wa sadaqna mun gaskata wannan aye kabla an tusaddika kahin kai ka gaskata sai ce wa ashhadu kuma na shaida sami'tu rasul sallallahu alaihi wa sallama ya kula naji manzon Allah yana cewa ma uku biruka abinda zan baka labarin nan naji manzon Allah yana faɗi annabi yana cewa inna qauman yakhrujuna minan nar wa ansu mutane za a kudo su daga ina daga wuta bayan sai shiga daga nan a wannan ruwaya sai shi tulak ya gane ya ce wallahi la ujadilu ka abadan daga yau ba za na ƙara jayayya da kai ba na bari ga ruwaya kuma imamu bai haƙi sai yake cewa kuntu ashaddu nasan takaziban bi shafa'a in ji shi wannan na kasance mafi tsananin mutane karyatawa akan ceto hatta laqitu jabir hatta sai da na gamu da jabir dan abdullahi ansari fa qara'atu alaihi kulli ayatin aqdiru alaiha na karanta mai duk ayoyin da nake iya karanta mai na cikin alkur'ani fi ha zikirul khulud alanna ayoyin da suke nunawa in an shiga wuta ba a fita na karanta jabir na kame kujoji na kama mai sai jabir ya ce min a tura ka akara a likitabin lahi wa a'lamu bi sunnatin nabiyyu minni kana ga kafi ni sanin alkur'ani ko kuma kafi ni sanin sunnan manzon Allah sai ce fa innal ladzi qara'atahumul mushrikuna wannan da ka karanta ana cewa su dawwama a wuta su dawwama a wuta su dawwama a wuta in sun shiga busu da mushrike ake ne ba musulmi ba anan sai sai wannan kula sai bar wannan akida kenan ita wannan tarihin da yake a wannan hadisin da yazo da wannan wannan hadisin sahihul ligairi ne me yasa li annahu lahu shawahid yana da shahidi wannan shawahid da yawa kuma labarin imamul muslim ya hudo ruwaya kamar jabir dan abdullahi ansari yana daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka dade suka tsufa to kuma a lokacin na ai a darasi can baya mun yi bayani wata firka wanda ake ce wata me hawari hawarijawa wanda a ɗariƙu wanda suke wuta a musulunci ɗariƙar hawari ita ta fara fitarwa ai ba sun bayyana ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce su bayyana ba mutane mana suka bayyana zamanin wa zamanin Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib ya yake su to da Ali bin Abi Talib ya yake su ai daga cikin siffofin shi daga cikin siffofin su ya suke gwannan gwannan alkur'ani ne sun san alkur'ani sosai kuma gwannan ibada ne kwana suke suna sallah gwannan karatun alkur'ani ne gwannan ibada ne kaza kaza amma da ya ce musuluncin bai wuce makogoransu amma duk in ka gansu ka auna sallarsa ta hita ka azuminsu ya hina ka ko bikin hika amma dai musuluncin nasu zai wuce makogwaransu annabi ya ce a yaƙe su cikin yaƙarsu da kwai lada to su wannan ɗariƙa suna ake ce masa hawari jawa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarinsu amma dai ba su bayyana ba sai zamanin ali bin abi dalib to daga cikin aqidar su hawari jawa suna ƙaryata ceto kuma suna ƙaryata duk mai kabira musulmi mai kabira suna ga hausa zai dawowa duk musulmi wanda yake wani laifi in dai babban laifi ne kawai suna ga abuta zai dawama shi a mazhaba ahli sunna wa jama'a duk mutum in ya mutu da tauhidi ya mutu da la ilaha illallah muhammadar rasulullahi baya dawama a wuta in dai ka mutu baka shirka da Allah baka ni baka baka dawama a wuta kenan shi jabiru ɗan abdullahi ansari sun yi ta munazara da munakasha da wannan mutanen hawarijawa akan wannan matsalar ta dimme kadira in ya shiga wata bai wuta akan kuma babu ceto mu da muke ca ceto sai ce kwata-kwata babu ceto in dai an shiga wutan nan kawai an shiga ne abada abada kalibi na biha abada haka suka tafi suwa hawarijawa to daga cikin da zai baka bayanin nasu da kuwa hadisi wanda yake muslim a cikin muslim hadisin shi ma hadisin jabir dan jabir dan abdullahi ansari ne ka hadisin wata shekara sai aka samu hawarijawa daga busra busra ina take irako za su zo hajji masu aƙida ta hawarish za su yi hajji kuma zamanin annabi ya bar duniya ne amma dai da kwai sahabbai wanda suka dade kamar irin su jabir bin abdullahi ansari kenan tunda shi jabir dan abdullahi ansari yana ɗaya daga cikin samari zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ya dade ya tsuha to hawarijawa daga sun wuto za su je ina hajji da za su je hajji nan kuma dole wanda ya fito daga busra zai je hajji sai ya biyo ina sai ya biyo madina sai ya biyo ta madina ya je hajji to da ya zo da suka zo jama'asu za su zo makka hajji kuma da niyyarsu in sun zo wannan aƙida ta su ta hawa rija su yi tallata jama'a yawa ga ruwayar musulun ga hadisin yazidin faƙir wanda ake ce mai yazid bin suhaib al-faƙir yake cewa kuntu qad shagafani ra'ayin min ra'ayil khawarij shi wannan mai ba da labarin ya bar aqida daga baya malami ne ma ga imam abu hanifa da yana da ra'ayin hawarijawa da aqida hawarija kamar yanda shi ma wannan da muka wadi wasu na shikule a yana da aqida hawarijawa ya bar ta to shi ma wannan da zama karuwa ta muslim yana da aqida ta hawarijawa amma dai daga baya sai ya bar aqida ta hawarijawa shine yake cewa a ruwayar muslim kuntu qad shagafani ra'ayin min ra'ayil hawarij ya kasance ra'ayin hawarijanci ya shiga raina sosai yace dalilin wannan ma wata ran faharajina fi isabatin nuridu an hujja sai muka fito da jama'an mu da yawa muna so mu je haji da muka fito zan mu je hajjin nan kenan wanda zai je haji daga Iraq Busra dole sai ya fito sai ya biyo ta ina sai ya fito Madina ko to sai ce in muka zo hajjin nan ko mi muke so mi na khuruju alan nasi mu bayyana wa mutane aqidan nan tamu ta hawarijawa to dole sai sun biyo Madina da suka biyo Madina yace fa marar na alal madinati sai muka biyo Madina kamar muka yi aje zango kamar za a ji haji ai lokacin na ara kuma a ne an aje na aje zango kuma dole an je Madina sai an ziyara masallaci an yi abuwa to aje zango da suka yi kansu isa haji fa iza jabir bin abdullah yuhaddisu alqawm sai suka ga jabir dan abdullahi a masallaci yana nasiha yana mutane karatu a cikin karatun da jabir yake bada yana zama ya ce ila sariyatin yana gimshike na masallaci haka yana bada karatu a cikin karatun da jabir yake badawa fazakar jahannamiyina sai ya kama magana yan jahannama sai cikin bada karatun sai ya ce ai in an shiga wuta ana hutarwa musulmi masu la'ila illallah ko da sun shiga wutai ana iya hutarwa dalilin ceto suna iya hutarwa sai jabir yake bada wannan daga can shi hawarish sai shi ɗaya daga cikin shi wannan wanda ta ba labarin babban nasu da sai ce bukultu ya sahibin rasul ma hazan lazi tu hadisu ya kai sahabin manzan Allah mine ne kake faɗi a masallacin wannan tun da aƙida hawari ja aƙida ce da mata rushin kumiya mu yanzu ma kawo da jin sosiyo ai zai ga yaro karami ya kuma malamai na ka tattara su ba aƙida ce ta rushin kumiya kowa sai suka dabara don wannan shi wannan lokacin da yake da aƙida ta hawari da ya ji jabir ya ce an shiga wuta ana wuta ba da rishin kumya sai cewa ya kai sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wani irin wa'azi ne kake me kake faɗi wannan kai sahabi guda kana faɗi wannan me kake faɗi baka ji Allah yana cewa ba innaka man tudkhilin nar faqad ahzaytahu Allah yana cewa duk wanda ka shigar da shi wuta ka kumetar da shi ko baka ji Allah yana cewa ba kullama aradu an yahruju minha uidu fiha ko da yaushe ‘yan wuta suka ce za su wuta ana mai ana mai da ciki duk baka ji wannan ayoyin ba kai sahabi manzan Allah ka zama ka rika wannan ka gari ba da dabi ko ya gaya jabir wannan da ya yi da gaya wa jabir wannan sai jabir ya fi shi hankali ya ce zamna sai yake ce mai bai ce ya kama aya na hujja doce doce shi mu je mukabalar to ki kai to ji kai ne hawar jini ne da shi ne hawar jini to shi hawar jini wacce ayata shi ya ce inna kaman tudkhilin nar faqad Allah duk wanda ka sanya shi wuta ka kumetar da shi to wanda aka sanya shi aka kumetar da shi ina shi ina huta nabi kuma ce me ko da yaushe ɗan wuta suka yi nufin su fita sai a mayar da su to ya za ku kenan wannan ayo in kabi suka ce to kai sahabi ba ma hazal ladzi taqulu me kake faɗin wannan ya zaka kai kace su wuta ina ka kai wannan ayo sai jabir ya ce bai a ta qara alqur'ana kana karanta alqur'ani domin su mahire ne na qur'ani a wanja sai ce eh ina karantawa sai jabir ce fa har same ta bi maqamu muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mahmuda allazi yakhruju illahu bihi man yakhruju baka ji ba a cikin alqur'ani da kai wani matsayi da Allah subhanahu wataala zai daga annabi sallallahu alaihi wasallama wani matsayi wanda ake cewa shine matsayi abun yabo baka ji shi ba yace eh na ji ga wata ruwaya sai ce mai to baicin kaji wannan muqamu mahmudan baka san ba wannan shine yake shiga wannan cetan ya ce mai kuma bai ya gaya mai ce to ai aye da kuke kawowa kama kuna daɗe ayin ne kuka fata gaba yace karanto ayatin daga farkon ta har ƙarshen ta kenan aya ta biya ne tace kullama kullama to ku to karanto ta har ƙarshe kullama aradu an yasrifu a in itariyar baya baya itariyar baya baya yanzu kamar ina ce ma fa wani musallina
allazina a kawai na cewa yanzu misali wajen sallah kawai sai na cewa fawailil musalli da na tsaya kawai masu sallah suna da suna da azaba kenan dole shi ya zaka yi ka gane sai na ce an salata yi tukwana zaka san suwaye tukwana zaka san suwa suke da wasu basu da azabai to yanzu ina ce ma yuridun an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijin min hako wa lahum azabun muqim he na tsaya mana sai ce mai koma baya koma baya kai ma yawwa sai je ka tilla tilla jabir ce mai koma baya ka datse aye da kai da wanda yake fa wailil musalli da ɗaya kuke koma baya wado kiwai wado kiwai hawa da shi bar mutum da innal ladzina kafaru ko law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma ahu ko liyabtadu bihi min azabi yawm Yuriduna an al-qiyamah yakhruju ma minan nar.
tuqabbila minkum wa lahum azabun alim sai ce yuriduna to ina fasar suwa ne ai ba su ne sai ce ma farko ai ai shi hawarij ne yayi ne yi ta yi ma kawai suna so su huta daga wuta su kuma ba sa su huta ba sai dace bai ka farkon ba ita kuma aita ta innal lazina kafaru kaga waɗanda suka kafulta lau anna lahum ma fil ardi jami'a da dai a ce abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya nasu ne wa mislahu ma ahu da kwatamcin wannan a ƙara musu liyabtadu bihi dan su fansanci kansu min azabi yawmil qiyama daga azabar ranar tashin kiyama ma tuqabbila minhum ba za a karbi wannan gare su ba wala kuma azabun alim suna da azaba mai radadi sai ce yuriduna an yukhruju sai ce ibaya suna so su fita daga wuta su ko ba za su dawa to su waye eh ce ba ai Allah zai na kafaru ne ake kenan wannan yace mai bata shahi ba bata shahi ba wa musulmi to shi ma wannan ya sunan shi yazid yazid bin suhaib din nan ya ja ayan jabir ya ja ya ja ya ja a ƙarshe sai ya gane jabir ya hisa gaskiya sai suka koma sansanin su can inda suke masaukin su su jama'a diyawan hawari tsakanin su sai suke shawara wane cewa wane kana ga wannan shehin ya wa annaba ƙarya an ya wannan shehin bai mu bai yi mu gaskiya ba a ƙarshe ne sai Allah ya shirye su a ruwaya ta musulmi sai ce sai suka je hajji suka dawo mutum ɗaya ne da yaƙi ne duk sun bari sai suka tuba duka sun bari kamar yadda shi ma wannan tulek shi ma ya bari to kenan muka zo nan mas'alar ceto kenan muka ce suwa masu karanta shi hawarijawa kenan yanzu ka wuto yanzu ga mutum da lihiya da menene ya ɗauka yana babu ceto ba kaza ba kaza wani akida ce tawa ta hawari sai ko mu koma alkur'ani sai jabir ya ƙara mai bayani ya ce alkur'ani kishi biyu ne ayoyi da waɗanda suka haramta ceto da kuma ayoyi da waɗanda suka ce da kwai ceto amma dai suka sa sharadi sai ya ce duka ayoyin da suka haramta ceto in ka leƙa ka gani ba da musulmi ake ba daman da kafirai ake shi kuma ceto aka ce ceto ana zancen mutanen da suka yi laifi a nan duniya suka je laifinsu bai isa su shiga aljanna ba aka sanya su wuta daga baya aka bi aka ceto su. kenan ana zancen musulmi asalin shi zancen ceto ba zancen ba baki zancen babu ceto ba zancen musulmi ba zancen kafirai ne kenan ce mai hukuma duka kamar wannan ayat da muka wadi duk inda ka kawo zancen ceto zaka ga zancen in dai an kore ceto an ce babu ceto ba ma tamfa a wumshe fa'ata shafi'i duk inda ka ga wannan zancen kafirai ne. zancen mushrikai ba zancen musulmi ba ne. misali kuka misali kan misali iz bisawwikum bi rabbil wama adallana illal mushrim fama lana min shafi'i wala sadiq Dawa ake. eh da wa ake sannan ma cikin suratul mudassir ta wannan masarfin fi jannati eh ita ma wannan fi jannati yatasaalun ko anil mushrikin.
anil mushrikin ma salakakum ijaka to wa kunna to musulmi yana kare ta yau midini mai sallah aibe kare ta yau midini wa kunna nukazibu to jeka haliki ne zo mu jeka wa ma tanfa'uhum shafa'atun to mutum kawai zai cewa ba ce to cewa ina hujja ce kuma ta fa'u shafa'atu shafi to da wa ake nan da kafirai aiki kuma ta fa'u shafa'atu shafi na ai kafirai ne ba musulmi ne ba ake misali haru misali ina almuhim dai in muka koma qur'ani ce mu je in muka koma qur'ani muka ce duk aye idan ka karanta ceto zaka ga daga inda babu ceto duk aye da tace babu ceto da kafirai ake duk ayi da ta ce babu ceto ɗauki wani ƙa'ida duk ayi da ta ce babu ceto ya baya da kafirai take shi kuma ceto na waye na musulmi kuma sai dai shi kuma kenan ɓangaren ƙur'ani na farko ya ka ɗauka da ayi da ta ce babu ceto da kafirai take to sai mu zo ayoyin da suka ce da kawai ceton ba sai kaga ayoyin da suka ce da kawai ceto da musulmi suke amma dai sun sa shari'i ba ko ba shi ce ta ba kawai haka ne ba kullum man haba wa daga kowa zo ce lese ba sai ba da shiga ceton da shari'i me shari'i me ce ta shari'i na daya izinin Allahi wa ridan na daya da kwai ridan lahi shi wanda zai ce ta sai Allah ya yarda da shi wanda ne zai ce ta Allah ya yarda da shi na biyu shi wanda zai ce ta sai Allah ya bashi izini ba kawai haka ne balaci zai ta shi wanda zai ceton sai Allah ya bashi izini zai yi kuma shi wanda za a ceton ma kuma sai mai tauhidi mun gane din ka kuma qur'ani wanda zai ceton sai wa na ɗaya ba'ayin ceton sai da yardai izinin sai da izinin lahi na biyu kuma ridan Allahi ko kuma da ridan lahi sai kuma shi wanda za a ceton sai sai mai mi tauhidi sai mai tauhidi to mu kama salwa ko ma ku siyu ma a ku siyu ma ba ga ba wasiya mu kama salwa la yashfa'una bi iz- illa bi izni ba za da jashfa inda illa bi izni wane ne zai ceto sai dai da izinin shi kenan da koko babu ai wannan daruduru ne ma wane ne zai ceto sai dai da izinin Allah a rike wannan masallacin ne a ce ba wanda zai wuta ba wanda isa da ya wuta daga wannan masallacin sai da izinin liman an wuta ko ba wuta ba kenan da ko wanda su wuta kuma ai daruduru ne ma da rike manzal da jashfa inda hu illa bi izni to misali dai
wa radiya lahu qawlan wala tilla wala yamlikuna shafa'ata jaka illa man shahida bil haqqi haqqi to jaka wanda ya rawu ne to kaga wannan wa anzir bihi allazina yahafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahu min dunihi waliyyun wala shafi'un shafi'i la'alla bi taqwa to kaga kenan duk in ka leka gani can cikin rahman kuma cikin rahman suratul rahman ibada cikin maryam suratul maryam ma la yamlikuna shafa'ata illa to ka gani ba wanda yake iya ceto sai wanda ya doki alkawari guda Allah shine kalmar shahada yanzu da kai tunda ya ce illa sai dai sai dai mi wanda ya doki alkawari gurin Allah kenan kaga duka wanda da kai mi to ka koma cetan suwa suke cetan suwa suke cetan na farko Allah subhanahu wata'ala ai da kai shi yana ceto shi Allah da kai zai ce wani wani wani wani wani wani bani a ceto shi da ayoyi da dama zaka ga wa an zirbihil lazina yakhafuna an yusharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala Wala shafi shafi'.
laysa lahum min dunillahi basu da wani koma bayan Allah ne ceto kenan kaga Allah yake ceto mutane ta asayya na biyu mala'iku mala'iku ma suna ceto ina can wa qalu tahzara ma law lasba wannan rahman ce ta ba wa qalu tahzu rahmanu baladan subhanahu bal ibadun mukramun la yasbiqunahu wa hum bi amrihi to ci gaba hudo shahid hudo shahid wala yashfa'una illa liman irtada su mala'iku kenan ba su ceto sai dai
wanda Allah ya yarda da shi.
wanda Allah ya dashi ai zancen mala'iku na ko sai aka ce hum ibadu quraysha da suka ce ittahadallahu walada Allah ya rike ɗaya suna ga mala'iku kamar ƴaƴan Allah ne ko shine wa qalu ittahadallahu ittahadar rahmanu walada qurayshawa suke cewa kafare Allah ya rike ɗa aka ce subhanahu tsarkaka ta tabbata ga Allah bal ibadul mukramun su dai mala'iku ba komai ne ba illa bayan Allah ne masu girma la yasbiqunahu bil qawli ba sa rigaya ubangiji da wata magana duk abinda sai abinda Allah yake suke faɗi ba su gauga baki sau da wani abuwa wa kun bi amurki su kuma da al'amarin Allah ne suke aikatawa kuma mi ya sun san abin da ke gabansu da abin da ke bayansu sai ce wala ya shafa'una su mala'iku ba sa ceto illa limanin tada kenan kaga da kwai mi ubangiji da kai sai ceto kuma mu zo mala'iku za su ceto mu zo a zo a mutane gaba ɗaya muhara daga annaba su ne farkon waliyi muhara daga makogan koga muhammad sallallahu alaihi wasallama zai ceto mu zo sauran annaba za su ceto mu zo salihai za su ceto waliyan Allah za su ceto malamai za su ceto alqur'ani zai ceto qur'ani zai ceto amma da dukkan wanda ce ta sai da ni izinin Allah kuma ga wanda ya yarda kuma mutum mai tauhidi yana shi da shari'a kenan dukkan wannan ai ta cikin mare bace yawma nahshurul muttaqina ila rahmani ne wa nasuqul mujrimina ila jahannama a ƙarshe ce la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahada kenan kagar ko kuwa la yamlikuna shafa'ata ba su mallakai sai mi sai dai wani ta zai da rahmani ta kenan kaga zahirin da ko shi ko kalmar shahada ahada kina kalmar shahada kenan kaga ce ta rahama ce yau ma izin latan fa'o shafa'a illa man azina lahu rahamanu wala biya lahu kaula wala biya lahu kenan kaga da kwace to kuwa kenan a zahir me zama gane na ranar tashi jama da kwai da kwai ceto kenan duk wanda yake babu ceto me yayi bai ta hawa da jima ya kafirta aya alqur'ani yanzu mutum daga gani kawai sake wuta wace karya ce babu ceto in ka shiga wuta khalidina ne khalidina to karyata ayar qur'ani in ka ce babu ceto kamar ka karyata ayar alqur'ani ne ko shiga ayoyin alqur'ani ne karyata to sai mu koma da cetar da a yau kawai sai da yanci to da kai dan cetar waye za ta sami kalmar shahada duk ayar Qur'an da ce babu ceto kafirai da ake cewa la tabau shafa'atu shafi'in wani duka da kafirai da ake ba da musulmi ba sai nan malamai suka ce suka kasa ceto gida biyu suka ceto gida nawa biyu da wani da wani yawa jaide shafa'atul mi manfiya da kuma musabbata ita manfiya ita ce korarra wadda babu ita musabbita ita ce makabula wadda da kwai ta kenan ceto ya kasu gida biyu da kwai wanda akwai da kwai wanda bi babu to muhara da musabbita in shine wanda akwai kenan wanda akwai kinna kenan shine dole ya cika sharidai ceton wanda akwai shi dole cika ne dole cika sharidai ko to me sharidin nashi na ɗaya izinin izinin ga wanda zai ceto shi wanda zai ceto mutumin waliyin hatta annaba hatta annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin mukamin mahmuda ba sai da aka bashi izini bai kenan shi wanda zai nemo ceton sai izinin lishafi shi wanda zai ceto in a bashi izini ko bacci wannan a yarda da shi kenan mutum mai kalmar tauhidi kuma hallo shi wanda za a ceto kin an yarda da shi da kwana aka ceto da shi kenan ai shine cewa kan min malakin fis samawati la tuguni shafa'atu shay'a illa ba'du an ya'zana Allahu liman to ka gani manzal da jishwa inda hu illa to kenan na farko shine muka ce mu cece musabbita ko maqbula wanda ce tan da da kwaita to sai na biyu ne munfiya kenan ita ce wadda ake korewa a ce babu ita to ita wannan wadda ake kura a ce babu ita ita ta kafire ce ita ce ake cewa fa matan fa ahum shafa'atu shafi'in in kaji an ce fa matan fa ahum shafa'atu shafi'in ko kuma aya ta kuro aka ce babu ceto ka datsi da ne in ka koma ba sai ga da wa ake da kafire ake kenan duk aya da zai ta zo ta ceto in aka ce babu ceto da kafire ake ba da musulmi ba to mu je ceto aka shiga nawa na farko eh mu je da Hausa tabbatacce da wanda a kore wanda tabbatacce yana da sharadi nawa sharadi biyu ko uku wanda a kore kuma ga yana shi wanda a kore nawa ne ne kafire shi wanda aka tabbatar kin shi da yake da sharadi wajen guda nawa uku to zai mu je shi wanda aka tabbatar kin ya sunan shi shine musabbita ceton wanda da kwai shi to shi ma kishi kishi kishi ne na farko babban su da kwai shafa'atin uzma babban ceta wanda annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai yake da iko shi wanne ne a yanzu ba muna duniya ba ai haka za shi ana tahiya muna mutuwa ana tahiya muna mutuwa hafaɗar hakan yanzu in ƙarshen duniya ta zo ɗan kasuwa na kasuwa da makaranta na makaranta ɗan gidan giya na gidan giya daga kiyama ta zo sai a sa mala'ika ya busa daga an busa bif kowa sai mai sai ya mutu shi ne can cikin suratun zumura ya ce wadda fi hafi su idan aka yi busa cikin kafo ba sai ka man fi samawati wa man fil ardi illa ma sha Allah dukkan abin da ke sammai da kasai kowa sai su me sai abin da Allah ya so abin da Allah su kare kenan busa ta wani magani kowa ya mace kamar ana zauna haka lo irgin dai irgin so na iya daga an buga sunan kowa sai ya mace illa masha Allah suwa illa masha Allah illa masha Allah su ne su jibril mika'il asrafil da sauransu wannan mala'ikun guda biyu su ma a ƙarshe aka ce mala'ika jibril hadis yake cewa Allah ya cewa mala'ika mutuwa waye sura a duniya ce da kwaiwa jibril da kwaiwa da kwaiwa ne a ce doko na wani doko na wani doko wani a dokoran kowa ya zo ce Allah cewa mala'ika mutuwa ba yi sura ce ne kaɗai ne sura a kace guda ranka ka ajiye gudda a nan ne zati ya bin zati Allah ce liman mulkul yau liman mulkul yau wane ne sarki wane ne president wane ne shugaba a yau duniya kowa ta shiru shiru duniya ta shiru ina wani ina wani Allah hudu sau uku liman mulkul yau liman mulkul yau liman mulkul yau duniya ta yi me shiru lillahi wahidul qahhar to ka gana to anan sai a zo a yi me sun banu fi hafi sai anan Allah in yi wannan sai ta zo shi wannan mala'ikan mutuwa mala'ikan busa ba mala'ikan mutuwa ba sai a tado mala'ikan mutuwa in an tado mala'ika mai busa shi ne ce sun banu fi hafi hi ukura fa iza hum qiyamun sai a sake busa ta daga an sake busa ta bi da wanda ya mutu farkon duniya da karshen duniya da tsakin duniya kabari yadda ka san fara tana wuta kowa wuto shine yau bai ila yau bai ila ila shirin kowa wuto to in an wuto kin nan ainihin ne ake wutarwa ba kaya tsirara kowa inda aka halitta to a nan da ake ceto na farko kalkin dinon an kare izanen ne su wai alwazi shi ya lallaba Allah a yi a san kowa san matsayin shi a wannan kusa ta bi an yi ta an wuto kin wai mu san matsayin mu mu san ina zan yi to a nan ne ake ta mata shafa'atul uzma ai a nan ne hadisi ne dogo ko inda aje wajen ulul azam din nan dukan kowa ce ta kaina nake ta kaina nake ta kaina nake a ƙarshe a zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana laha ana laha ana laha wannan ta wace ta wace ta wace yaje sujada gaban al'arshi ya roki Allah Allah ya ce tambayi a baka ya Muhammadu yace ummati ummati ummati to kwana a zo a yi mi hisabi kenan wannan ita wannan ita ce ceto na nawa ya sunan shi uzma ko sai ceto na biyu shine shafa'atuhi bi dukhulil ahli janna janna an kare ce don to ana so ka je ka shiga gida aljanna to bai buje wannan ba in mun zo da an kare kan kike an kare hisabu to a shiga aljanna ma sai annabi ya ji ya ce to shine yace anna awwalun nas yashfa'u fi janna wa ana aksarul anbiya'i taba'an bika umirtu la aftaha li ahadin qablika in an zo aljanna ce kai ne za a budiya malaika ce ka a budiya kowa sai kai to kwana annabi bi nemi cetan a bude aljanna ma a bude ceto na nawa na uku da kai cetan da zai wa ammin shi abi dalibi daidai shi cetan ammin shi abi dalibi ba ya kudo shi ne bai sashi aljanna wai a wutan ma da kwai ceto da za a yi azaba a rigewa mutum kamar kana gidan yari a ce wani a rage mai wahala a rage mai wahala kenan ga hadisin buhari ya wuto shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin abi sa'id al-khudri yana buhari yace anna rasul sallallahu alaihi wasallama zukira indahu amru abu dalib fa qala la'allahu yanfa'uhu shafa'ati yawmil qiyamah fa yaj'alu dudahi minan nar yabghalu ka abayhi yugula minhu dumaku ga wata ruwa yace laula laula shafa'ati la kana fi darkil asfali minan nar kamar cetar da jawa abu dalib wai a rage mai a haffafa mai azaba ne a cikin wuta shi ne ke cewa in ba dan ceto na ba da ya kasance a kalkashin wuta kenan sai a ce a ruwa ta buhari ke cewa sai a he wuta maimakin ta cinye haɗaƙin shi ƙwallo shi sai a kashi kwakwaje wuta wuta ta tsaya bakin idan san shi bakin idan san shi akhmasa ka gani ceto na nawa kenan kenan wannan shi mine ne na ɗan wutan ne a yi mi to sai ceto na gaba a shafa'a fi hurujin muwakili da minan nari ceton bafa wanda aka yi gaddama da jami'in duk wani wanda yake da kalmar shahada ya mutu bai yi tsahi ba bai yi shirka ba ya yi ibada aka je aka yi kalkil denot aka ga can zirbi ya yi yawa ina zaya wuta to dalilin ceton manzan Allah na faɗo shi wannan kuma shine manzan da zai shafa inda hu illa bi izini kenan duk wanda ya taba sallah ya yarda da la ilaha illallah ku lura kwadkin bai shirka ba bai ba mi bai da wama wuta shi ne shafa'atul hurujin muwahidi na minana tun da an je can gidan wuta su ɗan wuta za su kallaci ai mutum a nan ya ji ya yi ne ya yi sallah ya yi azumi ya yi sadaka can ya yi aika aika aika aika aika aika aika aika yana ina in an auna ya yi wuta to sauran 'yan wutar wanda suka san shi sai su rika zai izini yi wa ai daman ka biya mun more a can ganin kayi mun kwatsai kuri daya za su ga 'yan wutar suka da izini suna mai izgilin nan za a zo da izini nan allah ba da izini ga annabi ga kowa ga duk wanda zai ce ta sai a rika ceto duk wanda suke da la'ila illallah wanda suke yi sallah a da duniya sai a sanya su ina cikin aljanna bancin 'yan wuta sun musu izgili auna magari da yau shi ne yana sallar yana azumin yana yana yi da tauhidi da komai amma dai duk yayi dai ga yana aka auna zunubi yayi yawa ya je wutai kuma sai kutsai da wani kazagumin kafiri wanda ya san shi ce to mun kutsai gida daidai eh to a kashe sai a ceto su su da hadisi yake cewa in an ceto su a goshin su ake rubu in an ceto su gaba shi a kai su wani wani tabki na aljanna su yi wanka suna baki kirin in an hudo su yake kwatanta yake kamar riɗi ko mine ne in ya bushe idan da yake baki kirin ya ci baki kirin haka ake hudo su a kai su wuta wannan daga wuta an hudo su a kai su aljanna a musu wanka in a musu wanka da agoshin su an rubuta ko tuka kamar wanda Allah ya yanta daga wuta to amma duk da wani dan adam ka sa na aljanna masu yayi gori sai a rika nuna su ba da sun shiga ba wa shi ne ko sai sai a rika nuna su sai eh su su rai aljanna sai rika nuna su a cewa ga wanda aka utuka wanda aka yi sai su je su roki ubangiji sai duk inda muka wuce ayan aljanna sai nuna su a cewa mu ne aka aka yi beli sai su roki ubangiji ubangiji sai ya goge musu wannan sai su zamna a wuta sai su zamna daga wuta sai su wuto daga wuta da sai su zamna a aljanna bi khulud kenan ceto na nawa shine suwa utuka shine suwa ake wannan shi da ake cewa likulli nabiyun da'awatun mustajaba fata ajal kullu nabiyun da'awatihi wa inni ihtaba'atu da'awati shafa'atu li ummati yawmal qiyamah fa hiya na'ila insha Allah liman mata min ummati la yushriku billahi shay'a kenan duk wanda bai mi bai mi shirka bai shirka kenan yana cikin ina yana cikin wannan ceto sai ta nawa kenan ta hudu ta biyar sai cetan wanda kan daga an kare wanda ba a musu kalkil de not kawai shiga za su yi aljannabi gai sabuna sabuna alf mutum dubu saba'in su ba a musu kalkil ma ba a lissayi kawai ku shiga za ku shiga su ukasha
sifatuhum dubu saba'in so dubu saba'in so dubu saba'in so dubu saba'in su kenan wannan kawai shiga za su yi biduni mi biduni hisabin wala ne wala iqab wala iqabi kenan su kawai babu wani bayani a ce wani kayi kaza wani kayi kaza kayi kaza kawai sai ina ne sai aljanna su ta ina aljanna aljanna to kenan su ne shafa'ati sallallahu alaihi wasallam fi qaumin min ummatihi yadkhuluna jannata bi ghairi hisabin wala iqabi kenan su ba wani kalkidin kawai ta yasi sai sharadi sai a shadda ya kwasa shi mulladina
sai ceto kuma a cikin aljannan ma a cikin aljannan ma da kuwa ceto don Allah ya daga ka gida na sama bil imani Allahumma igfir li abi salma warfa darajatuhu min al muwahhidina kenan anan ma wa an san kana bainin dai zame ita da kika etwal kenan kaga wannan ceto kenan kalkalshin wannan dai bai zama gade duka tunda lokaci yayi alqur'ani yana ceto azumi yana ceto wali